الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan marice na asabar bakwai ga watan shida shine watan jumadal ula ko jumada sani jumada sani a shekara ta 1444 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 31 ga watan 12 a shekara ta 2022 daidai miladiya wanda ita ce rana ta ƙarshe a shekarar ko? a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidil qur'an wanda ke unguwar bacira a birnin kano a yau insha Allah za mu darasi na 165 kuma in ba a manta ba muna dai karatu cikin kitabun nikah makon da ya gabata mun tike da ƙarshen babu tazwijil abi al-bikra saghira da haka yau za mu tashi babin da ke biye masa malam ya ce babun as-sadaqu ko babu sadaqi wa jawazu kaunihi ta'alima qur'anin wa khatama hadidin wa ghayra dhalika min qalilin wa kathir واستهباب كونه خمسة مئة خمسمائة درهم لمن لا يجحف به ولا يجحف به mana babin da yake bayani akan sadaki nawa ne kuma da me da me ake iya yin sadaki shin dole sai da kuɗi ko ana iya yin sadaki da wani abin da ba kuɗi ba mala ya ce wa jawazu kaunihi ta'alima qur'ani zai yiwu sadaki ya zamo karantar da alƙur'ani ne malamin islamiyya ne kai kana son aure kuma baka da sadaki to sai a kawo ɗalibar sai a sa ta ajinka sai a kafa maka sharaɗi in ka haddatar da ita izu goma ko izu ashirin ko ma sittin gwargwadon yadda iyayen suka ga dama suka shar'anta da zarar ta haddace an zo an zauna an tabbatar da ta haddace to shikenan ka biya sadaki gobe sai a ɗaura aure sai a kai maka ita ɗaki ana iya yin haka kafin ɗaura auren da kuma bayan ɗaurin aure tunda kun san sadaki za a iya bayar da shi nan take za kuma iya yin sa bashi ko za a iya cewa to tunda an gada ya sai diwa ne da ɗaliba wance soyayya ta kullu to a ɗaura auren sadakin kuma shine ya haddatar da ita adadi kaza na alƙur'ani to shikenan sai a sa sharaɗi su kuma iyaye su ci gaba da bi zai iya yiwa kuma a ce a'a ba za a ɗaura auren ba har sai ta haddace ɗin an tabbatar ya biya lakadan kenan ba ajalan ba to sannan kuma sai a ɗaura aure duk wannan ya halatta hikimar hakan dan a sauƙaƙa auren hikimar hakan dan a toshe ƙofar zina domin in dai aure ya yi wuya to zina za ta yi mai sauƙi wannan ƙa'ida ce in kuma zina ta yi sauƙi to aure kuma zai yi mai zai wuya shi yasa yanzu da zinar ta yi sauƙi auren yake wahala ga 'yan matan nan birjik ba a auren ga samarin nan birjik ba a auren saboda an sa al'adu da yawa to kuma yanzu zina kana iya lissafa adadi nawa ake yi ba ta gidan yiwa wani yake ban labari ya ce wallahi malam yanzu neman gyaɗa marau marau ko tubus tubus ko mai gishiri ya fi wahala sama da samun macen da za a yi zina da ita al'umma ta kai irin wannan hali ai inna lillahi inna ilaihi raji'un da haka shi yasa tuntuni shari'ar musulunci ta sauƙaƙa aure ta hanyar faɗaɗa damammakin sadaki ko a biya kuɗi hannu ko bashi ko ya zama ba ma kuɗi ba wata hidimar ce a dai yi auren kuma abin da da yawan mu ba mu lura ba ko da yawan iyaye ba sa lura shine idan yau aka baka sadakin yarka biliyan fan taɓa sama kuɗi malala gashin tinkiya ba adadi amma kuma da ta je sai ta dawo gobe to me amfanin sadakin ta je ta zauna lafiya shine ribar auren amma da yawan iyaye sun fi damuwa da a dai kashe kuɗi a yi shirme a yi shiririta a tsokani Allah a yi abubuwa na saba ka'ida duk abubuwan da da yawansu su suke kwashe albarkar auren 'yan mata su fita tsirara a yi anko a yi kiɗa a yi rawa a yi fitsara wai wannan shine aure ya ɗauro wannan kuma ƙarya ne wannan ruɗin zamani ne shi yasa auratayyar da yawa ba ta albarka Allah ya sa mu dace da ka ya halatta sadaki ya zama wata hidima ce za a ɗora wa mutum ba wai dole dole sai kuɗi zai kawo ba domin kamar yadda na sha faɗa wani zaka gan shi shirgegen kato ne amma ba ko sisi aljihunsa to kuma ga faskare a gidan su budurarsa to da an jira shi sai ya kawo kuɗi sai a ce zo ka faskare mana wannan itacen yake nan mun baka ita ko kuma ga babanta yana da katuwar gona sai a ce a yankan masa wani hekta kaza ya nome ba ci baya bane ba fa kuna dariya annabi musa alaihi salam noma ce sadakin matarsa ba kuɗi bayar ba ya yi tafiya daga misira yana gudun hijira ya je madiyana kuma a madiyanan hikimar allah ashe a nan matarsa take suka haɗu to kuma ɗan gudun hijira ne ba ko sisi da haka baban budurwar ko matar ya ce inni uridu an unki haka ihdabna tayya hataini ya ce to kai bako ɗan gudun hijira na ga ɗabi'unka da halayenka na yaba don haka har na zartar ɗaya daga cikin yaran nan nawa mata ina son aura maka ita to amma yanzu in ce ka kawo sadaki ai magana ta tashi kuma da ka ka'idar ala an ta'ajura ni samaniya hijaj za ka yi min ƙwadago na shekara takwas shi ne mafi ƙarancin sauƙin da zan maka ƙwadagon shekara takwas za ka yi min wasu malaman suka ce na noma ne wasu malaman suka ce na kiwo ne fa in atmamta ashiran fa min indik ni dai daga takwas ba zan raga maka ba amma in kai kuma ka gana maka mutunci da girmamawa da mutuntawa a matsayinka na bako dan gudun hijira na ɗau zan kaɗai ɗiyar budura na baka sai kai min kwadagon na shekara goma fa min indika kai ma ka kyauta kuma daman tuwon girma miyar sanama wa ma uridu an ashuka alai kuma duk da haka fa ni ba na son matsa ma a takwas ɗin ma ba matsama ne ba yanzu dan Allah kattun samari da muke da su nawa ne za su iya noman shekara takwas a cikinsu suna da yawa amma duk sun zauna su ba su yi neman shekara takwas ba su ba su haɗa akwati mai taya ba su ba su kawo fanteka da kwalla ba su kuma iyayen matan sun zauna da su gandara gandara a gabansu su ma sai ciyar da su suke haka a banza yarinya ta wuce ta ci ma tuwo amma ka kasa ganewa kana ta aje da ita tana ta cinye ma tuwo yanzu ta ci a ce tana can wani waje tana cin tuwon tana biya amma yanzu nan ci take ba ta biya banza take ci da haka dai in muka dawo cikin hayyacinmu addinin mu babu abin da bai mana bayani ba cikin sauƙi sauƙi na Allah rangwame na ma'aiki yanzu kai dan an auri yaka an ba da sadaki biliyan kaza ka isa ka gwada aurenta da auren annabi Musa shi noma yayi annabi Musa ko a cikin annabawa fa ba na ƙasa ƙasa bane ba na sama ne top ne tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din منهم من كلم الله موسى فكينا وكلم الله موسى تكليما irin sa ake nufi to amma kaga sadakin sa kwadago ne yanzu kila kai kana jin in an ce sadakin ka kwadago ne za a yi ma dariya to duk wanda ya ma dariya ɗayan biyu ne ko jahili ne ko munafiki ne ya mana domin in dai yi maka dariya to da annabi Musa yana nan ma zai mai dariya bin Allah maganin wayo Allah in muka dawo muka ba abubuwan da shari'a ta zo mana da su na sauki za mu rayu lami lafiya amma wallahi matukar muna kallon magabatanmu a matsayin ƙauyawa zamaninsu ya wuce mu yanzu muke da wani sabon zamani to wallahi mun rinka shan wahala kenan ba za mu taɓa hutawa ba kullum ina buga wannan misalin a da iyayenmu a ƙasar hausa za ka samu banɗakunansu guda kicin ɗinsu guda kai wasu ma ɗakin zaman auren ɗaya ne ni gidan da aka yaye ni da uwar gidan da ta ukun ɗakinsu ɗaya yayan mahaifiyata kuma babban attajiri ne yana da gidajen amma haka al'ada hausa take a wancan lokacin shi yasa 'ya'yan sai su tashi da zumunci da ƙaunar juna kansu a haɗe ba wai matan ba su da kishi ba ne ba amma ba fitinannu ba ne sun yadda akwai masu iko a kansu iyayensu za su iya faɗa musu su ji mazansu za su iya faɗa musu su ji a gidanmu na tashi na ga iyaye na mata tare suke cin abinci za mu zauna mahaifinmu yana cin abincinsa mu yara an sa mana kwano su kuma iyayenmu su ma ga kwanansu duk sun kewaye suna ci sai suka zauna lafiya sai rayuwa ta yi albarka amma yanzu mace a raba mata gida unguwa da unguwa ma daban amma tare da haka fitina take yi saboda tsabar wargi saboda maza sun zama me mazare ba mazaje ba domin in sun ce abin da yake hada fitina kicin ne to iyayen a da kicin bai hada su fitina ba in sun ce falo ne falo bai hada su fitina ba ban daki duk iyayen a da ban daki bai hada su fitina ba amma su yau kicin din daban ban dakin daban falon daban kai kila garin ma daban amma wata saboda tsabar shegantaka saboda ta ci ta koshi ta raina ka sai ta taso daga wani gari ta taho wani gari wai neman kishiyarta don ai faɗa wannan ba wargi ba ne saboda iyaye sun daina dukansu tun a zamanin annabi in mace ta yi laifi a gidanta tura wanta ake ko ubanta ya je da kansa ya zane ta nana aisha tana ba mu labari sau da dama ta yi wa annabi ba daidai ba abubakar ya zo ya dake ta wani lokacin ma ba annabin ta yau ba kawai ta yi abin da bata wuce duka ba don tana da aure bai wuce a dake ta ba lokacin da ayat taimama za ta sauka aisha ce ta aro abin kunne annabi zai yi tafiya da ita amma ba ta da kayan kwalliya sai ta aro abun kunne na wata ko dai yayarta asma'u ko wata ana cikin tafiya ashe Allah yana da hikima yana so ya saukar da hukuncin taimama ana cikin tafiya a tsakiyar sahara sai wannan abun kunnen na Aisha ya fita daga kunnanta sai ya faɗi ƙasa hikimar Allah yana faɗuwa Aisha ta ce abun kunna fa ya faɗi kayan aro abun kunnen da ya tashi faduwa sai ya faɗi daidai ƙasar raƙuminta sai annabi ya ce to a tsaya a nemo raƙumin da ya tashi sauka sai ya danne shi ba yadda za a gani akai ta nema akai ta nema har lokacin sallah ya gashi a wajen babu ruwa ashe Allah yana so ya saukar da hukuncin temama ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai masa rumfar tanti ya shiga ya kwanta yana hutawa ya baza sahabbai ya ce ayi gaba ayi baya aje a nemo Aisha abun kunne na aro ne daman ba nata bane mutane suka yi nema suka yi nema suka rasa sai suka dawo wajen abubakar baban aisha suka ce kaga abin da aisha ta jawo mana ta tsayar da annabi da sauran musulmi a wajen da babu ruwa akan abun kunnanta ga lokacin sallah yayi sai abubakar ya fusata kawai sai ya tafi gidan aisha tana cikin bukka ita da annabi ta ce a lokacin na miƙe kafafuwa na manzo Allah yayi matashin kai da cinyoyi na yana bacci sai ga abubakar ya shigo a fusace shigowa da nufin ya nakaɗa mata duka amma sai ya tabbatar abubakar idan ya dake ta ta ji zafin bulala ta zabura to za ta tashi annabi to amma duk da haka abubakar a fusace ke ya ce kin ga abin da kika yi wa mutane ko ya nemi ta faɗa amma a hankali kar annabi ya tashi ta ce saboda fusatar da ya yana huci bai dake ni duka ba amma sai rinka zunguri na akwibi na haka yana cakata da hannu ta ce to ni kuma ba na son in yi motsi mai ƙarfi kan tashi annabi ta ce amma wallahi ina jin zafin sukar da abubakar yake min da hannu to lokacin da iyaye suka daina ladabtar da 'ya'yansu mata a gidaje maza ma suka daina aka ce zamani ya zo to shikenan sai mata su yi ta tsayar da suka ga dama su yi ta abin da suka ga dama da haka mu sani cewa gyaruwar al'amuran al'umma ba zai yiwu ba sai ta koma zuwa ga asalinta sai mun koma zuwa ga littafin Allah da sunnar manzo Allah da kuma kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da muka gada iyaye da kakanni al'adu na mutunta juna na girmama juna na zumunci a da a ƙasar hausa idan mace ta yi haihuwa ɗaya biyu duk 'ya'yan ba nata ba ne ba a barin ta ta rike su ɗakin kishiyoyi ake kai su wani har sai ya isa aure bai san cewa kishiyar uwarsa ba ita ce uwarsa ba ko wani abu ya rugo wajen uwar tasa za ta ce tafi gaba baka can in irin abin nan a ba yaro kyauta ya taho can ake tura shi saboda zumunci amma yau ina ba laifin matan ba ne laifin waye mazan ne su suka saki damar da Allah ya basu da jajircewar da Allah ya ɗora musu da dakiyar da Allah maɗaukin sarki ya ce su yi wajen tarbiyyantar da iyalansu duk sai suka zama su susaye shashashaye shashashu ba sa iya ɗaukar ɗawainiyar iyalansu ba sa iya ciyar da su ba sa iya tufatar da su ba sa iya kula da damuwarsu shi yasa matan sai suka raina su tayo rance ya sa ta tayo rance ya cinye kuɗin ya ke biya yaushe zai mata wata kima ta yi adashi ya karɓe kuɗin ya kashe ya batta da wallahi tallahi da mutane yaushe zai yi daraja idanta ba zai ba kila ta ɗan aje kuɗinta ma a bankaɗe ya sace yaushe zai yi kima wallahi ba zai yi kima ba yadda za ka yi ka kima ya batta cikin tsumma ya batta cikin yunwa ya bar ƴaƴanta cikin yunwa yaushe zai yi kima ba zai yi kima ba ba shi ce hin hin wai mace ta raina miji ta ce hin hin me zaka gaya mu da haka maza iri biyu ne ko dai lusaran maza irin waɗannan waɗanda sun kisa ɗauki nauyin iyalansu shi yasa iyalan suka fi ƙarfinsu saboda tsabar son zuciyarsu tun a da akwai talauci amma me yasa talakawan da suka juya iyalansu bai zai je ya ci mai daɗi ya basu da mara daɗi ba duk talauci in mai daɗi ya samu a ci tare in ya rasa a haƙura tare to sai Allah ya sa musu kimanta shi ya sa musu kwarjininsa sun san ba mugu ba ne ba azzalimi ba ne ko kuma a samu mazan da su kuma shashashu ne sun sakar wa iyalan oba ya ɗauki nauyin nasu ya yi komai amma inda ya kamata ya zara ido sai ya dariya wanda ba a tarbiya da haka dole ne inda za ka zara ido sai ka zara ido inda za ka yi dariya ka yi dariya amma in ba haka ba inda za ka zara ido sai kai dariya to raina ka za a yi domin wasu ko shakka babu ba wai kula da iyalan ne ba sa yi ba su kuma matsalar su a wajen me iya tarbiyyar ne ba su da tsari na koya tarbiyya nana aisha tana ba da labari ta ce in kuka ga annaba a gida kamar ba shi ba wajen sauƙin kai amma fa da zarar lokacin addini ya yi to haɗa girar sama yake da ta ƙasa manzo Allah ba za ka taɓa ganin murmushinsa ko fara'arsa ba a cikin gidansa alhali lokacin sallah yayi ba tare da ya ga kowa yayi sallah ba a shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana me yana zara ido fasasa bi zakal khalqalinan wa shiddata da waɗannan abubuwa guda biyu ake jagorancin al'umma inda za ka yi dariya ka yi dariya inda kuma za ka ciza ka ciza inda za ka zara ido ka zara ido inda za a yi muzurai a yi muzurai a ciza kuma a hura imamu malik yana faɗa kullum la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha karshen wannan al'umma da taɓarɓarewar da za ta samu kanta a ciki ba zai taɓa gyaruwa ba sai ta koma baya sai ka ɗauko tarihin gidanku da yaya babanka ya iya yi maka tarbiyya kai ma kai applying wannan system ɗin nasa kai ma ka tarbiyyantar da iyalanka me yasa a da ba a maganar gida da mace ɗaya da mata biyu da ƴaƴa biyu fa a da shekara hamsin baya a ƙasar hausa duk gida ana lissafin talatin ne arba'in hamsin zuwa sama maza uku mace namiji ɗaya ne mace uku hudu da ƴaƴa arba'in sittin saba'in a babu su gagare su ba a da ga dattijo shi kaɗai gidansa ya kai mutum saba'in wani ma har ga kaninsa ga matar ga kaza dinsa ga matar kaninsa duk ya tarkata a gidan gandu amma in yace e e ne in yace a a a ne amma yau kai da matarka da ƴaƴanka biyu namiji da mace sun gagare ka wanda ko faɗa za a yi za ka iya bige su amma sun bige ka amma wancan dattijan ba yadda zai iya karawa da su wasu ƴaƴan nasa in suka murɗe shi suka ɗaure shi magana ta ƙare amma kuma wallahi bai murɗu ba girman su ko ya kai na samuda in yasa kara ba sa tsallakawa me yasa mu koma mu yi karatun jiya don mu gane ina muka fito ina muka dosa a yau da haka dai sadaki ya halatta ya zamo karantar da alkur'ani wa khatama hadidin ko kuma zoben bakin karfe ma'ana abu mara kima mara daraja domin zobe na karfe kuma karfen ma baki wulakantaccen abu ne karfe kun san iri biyu ne akwai farin karfe akwai bakin karfe shi yasa ake cewa makeran farfaru da makeran babbaku me farin karfe zinare da azurfa shine farin karfe masu kera shi su ake ke cewa makeran farfaru amma bakin karfe ordinary karfe wanda ake wuka ake lauje ake fatanya ake garma da tsitaka da sauransu wannan kuma bai da kima bai da daraja sai gan shi gingime man kato amma ba kuɗi da yawa amma shi farin karfe zinare kenan sai ga dan kankani amma ka ji kuɗi me da yawa to zobe ko na bakin karfe ne saboda rashin kima da dai a zauna ba a yi auren ba da dai a yi zina gwanda a bada shi a matsayin sadaki a wuce wajen wa gaira zalika da ma wani haka min qalilin wa kasirin na abu kankani ko mai yawa wastihbabu kaunihi 500 dirhamin kuma an so sadaki ya zama dirhami 500 dirhami 500 yanzu akalla ka ce irin dubu 100 dubu 200 ko sama da haka ba laifi bane in an yi haka liman la yajhafu bihi ga wanda yin hakan ba zai jikkata shi ba ko ga wanda yin hakan ba zai gagare shi ba domin dan an ce sadaki ya halatta a yi miliyan dubu ma to amma kowa zai iya in mutum yana da wadatar da zai yi babu laifi ya yi amma wanda bai da wadata to kowa ya daidai karfinsa liyun fi zo sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra hadisi mai lamba ta 898 hadisu sahal bin sa'ad bin sa'idi hadisin sahal dan sa'ad bin sa'idi Allah ya kara masa yadda yace annam ra'atan haƙiƙa wata mata wacce ba a faɗi sunanta ba amma sahabiya ce wa jahalatu sahaba la tadurru dan ba a san sunan sahabi ba ku cikin hadisi wannan baya cutar da hadisin baya rage masa martaba inda ba sahabi bane ba a san sunansa ba to dole ne a nemo sunansa dan a san waye shi ko dai a san fuskarsa ko a san halinsa in ko ba haka ba to hadisin ya zama a cikinsa akwai rawin majhul imma jahalatu ainin au jahalatu halin an gane ko to idan sahabi ne kuwa jawo zulkantara su ba su da matsala to da ka annam ra'atan wata mata sahabiya ja'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat tace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ji'tu li ahaba laka nafsi nazo dan in ba da kaina gare ka ka aure ni an gane ko ba laifi bane mace ta ce da namiji ina son ka duk da abin da aka fi sabawa shine shi namijin ya ce me yana so a matakin farko amma ba laifi ba ne ba faduwar aji ba ce ba rashin kima da daraja ba ce ki cewa namiji kina son sa domin wani namijin shi ke da halin matan wata macen kuma ita ke da halin mazan wani namijin lusari ne abin da ya kamata ya ce yana so din ba zai iya cewa yana son ba wata macen kuma zakakura ce mace ce mai kamar maza ita ba ta nauyin baki duk abin da ta ga zai amfane ta tana iya mai magana kar a cutar da kar ta cutu an gane ko to idan kika kula da irin haka shikenan wani kuma ba wai lusari bane ba amma soyayya ce taki ta ɗari tasa wani yana son kin amma adadin san da yake miki cikin ɗari bai fi ashirin ba to sai ga in dai dan wannan san ne na kaso ashirin cikin ɗari sai kuma ya zo ya ce yana son ki to amma ke kuma kina ganin sa carab sai soyayyarsa ta shiga zuciyarki ke kuma sai soyayyar ta kama ki hamsin cikin ɗari to kaga yanzu ke kika fi matsuwa ba shi ba to amma da za ki taya shi kenan sai a tafi a rashin tayi akan ba arha a rashin tayi karan bebe ya bata to da haka shi kenan idan kika ce kina so to shi kenan sannan wani namijin tsoron mace ne da shi ya ganki zankaɗa ziya zillaziya ya tabbatar ba sa'anki ba ne shi kin masa nisa to amma shi kuma so ba haka yake ba so makaho ne sai ya ɗauko 'yar abuja ya kawo ta ina a kano kuma mana kun yadda abuja ta fi kano kenan sai ya ɗauko 'yar abuja sai ya kai ta wani ƙauyen ƙayau me ya kawo ta wani saurayi ta biyo so ba ruwansa da wannan to ba yadda za a yi wani yana ƙungurmin ƙauyen su daji ko wutar lantarki babu ya ga 'yar abuja ya iya tanka ba zai iya ba ko yana santa sai ce wata miyar sai dai a makota to amma inda rabo kuma sai kaga ita kuma ta ji tana son sa to irin wannan sau da dama yana sa maza sukan tsorata da mata an gane ko sai ga yana son ta ba zai iya cewa yana son ta ba ita kuma din tana son sa to irin wannan ke baiwa Allah kaki nauyin baki mace ta ce tana son namiji ba gajiyawa bane ba rashin kunya bane ba zubar da aji bane an gane ko daidai ne inda hakan kuskure ne to mata ba za su rinka gaya wa annabi yana shiru ba sai ya jinka ce musu ba haka ba to sai dai ku mata sirrin da zan baku ku gane dan an ce kuna da damar ku ce kuna son namiji amma fa ku sani ku kalli Allah wajen cewa kuna son namiji saboda mu maza muna da wani sirri duk macen da ta ce tana son ka sai ka gane ba kai take so ba kuɗinka take so za ta yi kima wajen ka za ta taɓa kima ba shi yasa inda ma aka nuna macen za ta ce tana son namijin ta fuskar nagartarsa yanzu kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam attajiri ne mai kuɗi amma me mata suke gani tare da annabi su ce nagarta wanda kuma ta fi kuɗi to haka ko yau kika ga wani ustazu ko wani ya sayidi ko wani namiji kammalalle na tsatse wanda samun su a yau yayi yayi wahala yanzu samun maza na kirki shi yayi wahala samun matan kirki da yawa ana iya samu amma namiji na kirki shine samun sa yake da wahala to in kika ga irin wannan da ki gidadanci bahaushe ya ce da asara gwari gidadanci ki ce kina son sa to shi kuma duk mutumin kirki da kika ce kina son sa ya tabbatar ba matsayinsa na rayuwa kika kalla ba ina ma matsayin yake bai da shi ya tabbatar ba abin hannunsa bane ina ma abin hannun bai da shi musamman in an hada da ke wace ce to kimar ki da darajar ki ce za ta karu a zuciyarsa ya tabbatar wance Allah take so ya tabbatar wance kaza take so ina fata an gane Allah subhanahu wata'ala ya ba da izini ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama duk matar da ta zo ta ce tana son sa in dai ya ga ta yi masa to Allah ya aura masa kawai sai dai a je a gaya wa iyayenta cewa to fa an daura aure da annabi amma banda ni banda kai banda kowa a duniya da haka wannan matar ta yi abin da Allah ya izini a yi ne ubangiji subhanahu wata'ala a ayat suratul ahzab ya jero matan da ya halatta wa annabi ya ayyuhan nabiyyu inna ahalalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka wa banatu ammika wa banati amma wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka sai ce wa imra'atan mu'minatan in wahaban nafsa halin nabi in arada nabiyu an yastankihaha sai ce khalisatan laka min dunil mu'mini Allah ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan babban annabi inna ahlalna laka mu muka halatta maka azwajaka matayanka na aure allati waɗanda ataita ujurahunna ka biya sadakin su wa banati ammika mun halatta maka auren dukkan ƴaƴan baffanninka wa banati ammatika mun halatta maka auren dukkan ƴaƴan innoninka ma'ana auren zumunci shi ma annabi in ya ga dama zai yi wa banati khalika mun halatta maka auren ƴaƴan kawunnanka ma'ana dangin mahaifiyarka maza wa banati khalatika kuma mun halatta maka auren dukkan ƴaƴan innoninka ko gwaggwanninka mata dangin mahaifiya kenan sai Allah ya ce allati hajarna ma'aka waɗanda suka yi hijira tare da kai ma'ana musulmi kenan wanda suka musulunta sai Allah ya ce wa mar'atan mu'minatan da dukkan wata mata ma mu'mina in wahaban nafsa halin nabi in ta zo ta bawa annabi kanta ta ce ya ma'aikin Allah ina son ka ka aure ni na baka kaina in aradan nabiyu an yastankiha in dai annabin yana da niyyar ya aure ta Allah ya ce to mun bashi mun halatta masa sai Allah ya ce wannan kyautar ta ƙarshen khalisatan laka min dunil mu'minina taka ce kai kadai banda sauran mu'minai kai ma zaka iya auren yarwan babanka yar kanin babanka yar yar babarka yar kanwar babarka duk zaka iya wannan auren zumuncin amma kawai akan titi ka haɗu da wata indoliya ta ce tana son ka to sai an je gidansu sai an je an tambayi babanta ta ya yadda ko bai yadda ba ya mata miji ko bai mata ba sannan ya zo kai ma ya maka sikirinin ka ma cancanta ko baka cancanta ba ina fata an gani to amma shi manzo Allah a'a waye yake da isar da zai yi wa annabi sikirinin sai dai shi yau kowa amma shi ya wuce wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da haka wannan baiwa Allah ta zo ta cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama na zo in ba da kaina ne gare ka dan ka aure ni to shin idan mace ta ce kawai wani ina son ka shikenan dole sai ka amsa ra'ayi ne idan ka ga dama kai ma ta yi maka shikenan in ba ta yi maka ka ce do Allah ya yi haƙuri a tuntuba a gaba kai ma kuma haka kai ma inda za ka je ka ce kana santa sai ita ma ta ce me ya haƙuri shi yasa ba wata damuwa fa a rayuwa kai nawa suka ce suna son ka kace ba ka so shikenan kai kawai dan ka ce kana son ta ta ce ba ta son ka sai ka sha fiya fiya saboda hauka su sauran duk da kace ba ka son su su ma fiya fiya za su sha ita duniya haka take duk yadda kake jin kai wani ne wani baya son ka kuma ba wani laifin da kai masa ko ba haka ba imamu mali ya tambayi ɗaya daga cikin almajiransa bayan allah ya masa ɗaukaka ta ilimi duk duniya ana jinsa sai ce ba mu labari wai me mutane suke faɗa game da mu ne a gari sai ce to alagafta malam wasu na yabo wasu na zagi ya ce to haka duniya take kwantar da hankalinka kwantar da hankalinka masu hikima suka ce ko allan da ya halicci bayi ba kowa yake son sa ba akwai wanda ba sa son allah ko ba haka ba manzo allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya kai shi abin da za a so dan adam da shi babu amma duk da haka akwai wanda ba sa son sa idan kai kawai wani kinini mai dankalin tura wata ta ce ba ta son ka sai ka tashi hankalinka dan me kai ma nawa suka ce su- kana so suka ce suka ce suna son ka kace ba ka so haka duniya haka take kuma kada wata ta ce tana son wani ya sai ya ce baya so a ce ai malaman nan su daman sai sai kyawawa suke so wata ta taba gaya min haka daman ku sai kyawawa kuke so nace a to sai mu so munana ai ba zai yi ba kuma halitta Allah ba mummuna abin da wani bai masa ba yayi wa wani to da haka manzo Allah dai gashi shine kololuwar abin koyi shin wannan matar tana cewa tana son sa sai yadda mai ruwaya sahalu yace fa nazara ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kalle ta fa sa'ada nazara ilaiha wa sawwabahu annabi ya daga kai ya kalle ta da kyau sai ya kasa da kansa alamar me baya so ba ta yi masa ba ku gane akwai so na addini annabi yana son duk mumini laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina annabi yana son duk mumini amma shi so na aure na daban ne so na aure na daban ne yau so da dama za ku rinka shiri da wata ko ta rinka yi maka fara'a ko kai ka rinka yi mata fara'a in wawa ne kai sai ka ɗauka son ka take yi a bature ce salutation is not love gaisuwa ba soyayya ba ce gaisuwa fa daban ko ba haka ba larabawa suka ce izara aita nuyuban laisi barizatan fala ta zunnanna annan laisa yabtasimu dan kaga zaki ya fito da fika kakka ɗauka na fara'a ne a shi dama haka yake da haka wani yana ta wucewa da wata budurwa tana gaishe shi suna gaisawa suna mutunci sai ya ɗauka ai sona take ba san ka take ba gaisawa kuke yi da haka manzo Allah yana son dukkan mumini amma so na aure duk wani dan adam a duniya yana da test yana da zaɓin sa sai mace mai kaza mai kaza nake so ita ma sai namiji mai kaza mai kaza take so haka Allah ya yi ina fata an gane to da haka annabi ya kalle ta sai ya ƙura mata ido wanda wannan ya nuna halaccin in maganar soyayya ta shiga tsakaninka da mace akwai abin da ya halatta wanda in babu soyayya bai halatta ba yanzu ka kura wa mace ido ƙirr kai ta kallanta in ba maganar soyayya ba ce me haɗa ka da ita haka ka aikata haram amma in magana ce ta soyayya za a yi aure to kana da damar ka kalle ta da kyau ko ba haka ba yawwa wannan hadisi ya nuna haka thumma ta'ata'a ra'sahu sai manzo Allah ya kasa da kansa ya kawar alamar cewa ba ta yi masa ba falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha shay'an da matan nan ta ga ta dade a tsaye annabi bai hukunta komai game da ita ba bai ce eh ba bai ce a'a ba to amma shiru fa jawabi ne ga mai hankali shiru jawabi ne ga mai hankali jalasat ta gaji da tsayuwa ma har sai ta ja gefe ta zauna baiwa Allah sarkin kokari kuma haka ya kamata yau miji irin na- irin ya annabi da an ce ana son sa bai ba da amsa ba a yi saurin tafiya dole a tsaya dole a tsaya sallallahu alaihi wasallam fa qama rajulun min ashabihi to anan ne zaka gane zakakurancin sahabbai da fahimtar su saboda su sun zauna da annabi sun san halayyarsa ciki da bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ba ma gane baya son abu baya gaya mana in baya son abu amma da mun kalli fuskar sa sai mu gane saboda annabi yana da kunya yana da kawaici yana da kara yana da wahala ya fito ya ce maka dena bana so to amma su sahabbai da sun kalli fuskar sa sun gane abu kaza bai masa daɗi ba baya so sai a dena to da haka shi wannan sahabi sai fahimci cewa annabi fa baya son matan nan ne ba ta yi masa ba to kuma da yawan mata ba sa son haka to amma mu kuma maza masu kunya suna da haka shine idan mace ta ce tana son ka yana da nauyi ka fito ka ce mata me ba ka son ta to amma sai ta gaishe ka sau uku in awaya ce sai ka ki amsa ta ta salam salam salam ka ki cewa wa alaikumus salam to ita kuma in ta gane ai daga nan sai ta gane cewa fa abin ne bai yi ba ko kuma ko kai ne ma haka kace kana son wancan sai kace salamu alaikum tai shiru salamu alaikum tai shiru ba ai ka kama gaban ka ba da ka fa qama rajulun min ashabihi sai wani mutum ya tashi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah innahu lam yakul in lam yakul laka biha hajatun fazawwijniha in kai ba ka da buƙatar aurenta to ni auren min ita ma'ana zaman min waliyi zama mun wali to yadda ita matar zai nuna maka mai fahimtar rayuwa ce da annabi ya ce baya son ta ba sai ta tashi ta kama kuka ba ta rinka na shiga uku na lalace ko ta je ta sha fiya fiya amma duk bata yi haka ba annabi yana nuna baya son ta wani ya nuna yana so kuma ka ga sha'anin Allah shi annabi bata yi masa ba amma a wajen ma akwai wani wanda taiwa da haka sahabbai suna da saukin kai suna da fahimtar rayuwa take wani ya tashi ya ce in ba ka son ta ya ma'aikin Allah ni ka aura mun ita mana ni na shiga ni ina so faƙala sai annabi ya ce da shi hal indaka min shay'in to kana da wani abin na sadaki a wata ruwayar hal indaka min shay'in tusdiquha kana da wani abin da zaka bata a matsayin sadaki to ku gane bambancin mai kuɗi da mai sana'a a wajen neman aure mu yanzu yana daga cikin matsalar mu ba a aure sai mai kuɗi ko ba haka ba to amma su mutanen da ba haka ba ne ba sa aura wa yarsu sai mai sana'a akwai bambanci tsakanin mai sana'a da mai kuɗi shi duk mai sana'a mai nema ne bahaushe ya ce mai nema yana tare da mai samu amma mai kuɗi ko ka gan shi yana da kuɗi a yau ba fa garanti ba ne gobe kuɗin nan za su zauna shi yasa da yawan iyaye sun kwafsa sun hana masu abin yi ‘ya'yansu sun aura masu kuɗi kuma ƙarshe masu kuɗin sun talauce kuma wanda aka ƙi ajiya mai abin yi shi kuma daga baya zo yi mai ya yi kuɗin da haka a ƙa'idar musulunci tun da Allah ya duniya har ya naɗe ta masu kuɗi ba su da yawa idan ka ce kai sai mai kuɗi za ka ba ‘yarka wancan ma haka to sauran talakawa kuma suwa zai ba su ‘ya'yansu wannan ba zai yi ba kuma daman yana daga cikin abin da yake jawo matan wulakanci a tabbatar da cewa iyayensu abin hannu suka kalla suka aurar da su to sun sai musu me wulakanci a wajen mazan da haka annabi anan sallallahu alaihi wasallama ya san wannan mutumin ba mai kuɗi bane domin tambayar da ya masa din ta nuna haka dan mai kuɗi baka ce masa kana da abin da zaka bata sadaki zaka ga mai kuɗi haka ba ai daman yana da shi me abin yi shine zaka tambaye shi kana da abin da zaka bata sadaki saboda shi mai sana'a hannu wata rana zaka iya samun aljihunsa ba ko sisi amma da ya fita kuma fa sai ya dawo da abin da zai ci to wannan shine a dade ana yi sai gaskiya da haka manzo Allah ya tambaye shi ya san talaka ne fa qala sai ce la wallahi ya rasulullah yace babu na rantse maka da Allah ya ma'aikin Allah in dai yanzu ne abin da zan bata sadaki to babu to bari mu ji za a fasa auren ko za a yi Ƙala sai annabi ya ce da shi izhab ila ahlika to tafi zuwa gidanku fanzur ka binciko hal tajidu shay'an ko zaka samu wani abu an gane ko ashe wannan ya nuna kenan za a iya yin aure da mutumin da bai da kuɗi nasa na kansa amma kila akwai masu taimaka masa kila akwai wanda za su bashi rance kila akwai wanda za su bashi kyauta wannan ba laifi bane matukar yana da sana'a matukar yana da sana'a da yawan samari wasu suna da sana'a tsarabce-tsarabcen aure ne ba su da shi wani tela ne wani kafinta ne wani kaza ne duk sana'o'i na rufin asiri amma ba su aje kuɗi ba wannan kuma sai sa a hana su mai aure kuma 'yan matan sai su yi ta zama su ma kuma su yi ta zama to da haka annabi ya ce je ka gida ka binciko ko ka samo kyauta ko ka samo bashi ko kuma ka nemo tsohuwar ajiyarka fa zahaba sai ya tafi thumma raja'a ya dawo fa qala yace la wallahi ya rasulullah na rantsi da Allah ma'aikin Allah fa babu komai ba a samu ba ba na ajiya ba na bashi ba na kyauta ma wajattu shay'an ban samo komai ba kala sai annabi ya sake ce masa unzur je ka dai ka dubo walau khataman min hadidin ko da zoben bakin karfe ne to cewa zoben bakin karfe ne yana nufin komin karanta abin saƙon da wannan yake nunawa shi dai aure ba a yin sa babu me sadaki komin kankantarsa saƙo na biyu wannan yana nuna mana aure ba dole sai ya sadaki ba dole sai ya zama cash kuɗi ba zai iya zamowa wata kadara kuma kadarar ta yi mai tsada ta yi mara tsada an gane ko sannan cewa ko da zoben bakin karfe ne wannan baya halatta sa zoben bakin karfe sa zoben bakin karfe haramun ne zobe uku ne ko hudu uku halal ne abi halal ne kai tsaye ɗaya haramun ne kai tsaye ga maza ɗaya haramun ne kai tsaye ga kowa da kowa maza da mata zoben azurfa halal ne ga kowa da kowa namiji zai sa mace za ta sa zoben roba halal ne ga kowa da kowa namiji zai sa mace za ta sa ba wani nasin da ya nuna haramcin sa zoben roba zoben zinare haramun ne ga maza halal ne ga mata zoben bakin karfe haramun ne ga kowa da kowa kowa da kowa idan na ce bakin karfe in dai ba zinare ba in ba azurfa ba sai dai wanda aka yi wa tsome a ruwan zinare ko tsome a ruwan azurfa to shi wannan ya halatta a sa kamar yadda malaman fikihu suka faɗa amma tantagaryar zoben bakin karfe ko me zaka kira shi to haramun ne sa shi kuma abu ne mara kima mara daraja zaka ga a tarkacen tsofaffi zaka gan shi shi ba a yar ba shi ba a yi amfani da shi ba musamman tsofaffi in tsufa ya tsufa in a jikinsa akwai wani dan dutse mai kyalli to kyallin dutsen ne yake sa suke ta ajiye shi amma ba kimarsa ba ya je me ya kode ya yi kaza wata rana wani mutum ya zo gaban annabi da zoben zinare annabi ya kama hannunsa ya murɗe ya cire ya yar an gane ko ya ce yanzu ɗayanku zai ganganta ɗaukan garwashin wuta ya sa a jikinsa ina raye da annabi ya yi wannan hukuncin ya yadda zoben domin ya daɗe ya nemi su wa'azi da faɗakarwa cewa su guje shi zoben zinare ga ɗa namiji haramun ne to shine sai wani sahabi ya sako ya zo da shi ko dai bai ji ba ko bai sani ba ko ya ɗau abin da wasa ko kuma ya manta to shine manzo Allah ya kama hannunsa bai masa magana da baki ba murza sai da ya cire zoben ya jefar sannan ya faɗi waccan magana yanzu ɗayan ku zai ganganta ɗaukan garwashin wutar jahannama ya sa a jikinsa ina nan to shikenan sai annabi ya basu haka sai ya tashi ya shiga gida annabi yana shiga gida sai sahabbai yan uwansa suka ce wani ka ɗauki zoben zinaran ka je ka siyar ai sawan ne haramun amma siyarwa ko kyautarwa ko ka aje shi kadara ai ba laifi ba ne sai shi kuma ya ce wallahi tunda annabi ya cire shi daga hannuna ba zan ɗauka ba kaga imani to san shi wannan bawan Allah ya ɗauka hukuncin kawai a zoben zinare ya takaita washe gari da ya tashi dawa sai ya zo kuma da ƙwanƙwalelan zobe shi kuma na ƙarfe da shi ne sai annabi ya kalli hannunsa yau bai murɗe shi ya cire ba sai ce haza sharrun haza hilyatu ahalin nari ya ce wannan da kake gani shi ma sharri ne kwalliyar 'yan wuta ne to shi yasa malamai suka ce dan annabi ya ce a nemo zobe ko na bakin karfe baya nuna ya halatta a sa ba haka bane kamar yadda ɗa namiji zai iya siyan zinare zai iya siyarwa zai iya kyautarwa zai iya siyansa a matsayin kadara ya aje don ya adana kuɗinsa da shi amma ya ɗauka ya safa haramun ne to da ka ba duk abin da zaka siyar bane ya halatta kai amfani da shi ɗa namiji yana iya sai da zinare amma baya iya me sa zinare a jikinsa ɗa namiji yana iya sai da siliki shine alharir amma kuma baya iya sa shi a jikinsa an fahimci wannan to haka zo bakin karfe dan an ce nemo koda shine baya nuna cewa ya halatta kenan a sa domin akwai malaman da suke cewa kenan wannan ya nuna ya halatta a sami zoben bakin karfe wanda wannan kuma ba hujja ba ce ba duk abin da ya halatta ka yi mu'amala da shi bane kuma ya halatta ka sa shi fa dhahaba thumma raja'a ya tafi ya sake dawowa fa qala nan ma ya sake cewa la wallahi ya rasulullah na rantse da Allah ya ma'aikin Allah ko zoben bakin karfen ban samu ba ma wajadtu shay'an ban samu komai ba qala sai annabi ya ce da shi a walakin haza izari sai ce to amma ga zani na ƙala sahalu sahalu mai ruwa ya ce malahu rida'un kai shi daidai da mayafi ma bai da shi sai zanin ɗaurawa kun san mutanen da ba riga da wando suke sa ba me suke sa zani da mayafi irin shigar da zaka ga ana yi a aikin haji ga maza a yafa wani a sama a ɗaura wani a ƙasa to haka suke rayuwa to wani zaka samu zanin ne na ɗaurawa ƙasan gare shi na rufawa a saman ma bai da shi to shi ma wannan haka ne shine sahalu ya ce shi daidai da mayafin yafawa ma bai da shi sai zanin ɗaurawa to da haka sai ce da annabi falaha nisfuhu ya ma'aikin Allah mu je wajen tela a raba mana ta ɗaurabi in ɗaurabi to kuma fa zanin shi kansa da yake da shi fa ba wai isassaye ba in zai kwanta da daddare dabara yake yi rabi ya yi shimfiɗa rabi ya lulluɓa in aka yadda aka taɓa wannan zanin aka cire rabinsa to shi ma yanzu ba zai ishe shi ba yanzu ya zama bayi da riga zanin ma cikakke sai rabi da rabi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يجي دشي ما تصنع بإذارك يوم ذاتي دزننك كيما كانك بإشيك ببلنتنا كربا كباتا إلا بست إلا بسته لم يكن عليها منه شيء إن كي كسا تو إتا كما بدا تسامونا أبوا ma'ana inda lulluɓa za ku yi da zanin to in ka rufe jikinka ita kuma ba abin da zai lulluɓa zai rufe nata jikin daga wannan zanin saboda karancinsa ma'ana iya na mutum ɗaya ne wa in labisathu in kuma ita ce ta lulluɓa lam yakun alayka shay'un kai kuma ba za ka samu wani abu nasa ba to kaga kenan wannan ma ba ta taso ba da wannan malamai suka ce duk abin da ba zai ishe ka ba ba a ce ka ba wani shi ba asali ana so ka yi kyauta ne da abin da ya me ya ƙaru akan buƙatarka wa yas'alunaka ma za yunfiquna qulil afu suna tambayar ka me za su ciyar Allah ya ce ka ce da su abin da ya karu akan bukatar yau da kullum shine abin da bahaushe yake cewa kyauta shiga daka ai kuka abinci ne da kai loma ɗaya ƙwallin ƙwal sai wani almajiri ya ce allazi wahidin sai ka ɗauka ka bashi an jima kuma cikin ka yana ta kululululu kuma ka zo kana wallahi yunwa nake ji to wa me wai kai ka bada naka abinci sai ka ci naka ka ce masa yayi hakuri a gaba sai ya samu wanda yake da loma biyu sai ya san masa ɗaya an fahimta shi yasa annabi ya faɗa hadisin abu ibn abbas khairu sadaqati ma kana ala zahari ghinan wabda bi man ta'ul fiyayyar sadaka ita ce wacce aka yi ta bayan wadatuwa ka koshi sannan ka bayar ka wadatu sannan ka bayar an gane ko to da haka anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa cewa kar ka bada abin da kai ma kake bukata kai ma bai ishe ka ba fajalasar rajulu sai mutumin ya samu waje shi ma ya zauna hatta tsala majlisuhu har sai da zaman nasa ya yi tsawo ma'ana ya daɗe a zaune ita ma matar tana zaune shi ma namijin ya dawo ya zauna duk ana jiran mai Allah zai hukunta thumma qama fara'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muwalliyan sai ya tashi kamar zai tafi sai annabi ya ganshi ya juya baya zai tafi fa amara bihi fa du'iya sai annabi ya ce a kirawo shi sai aka kirawo shi falamma ja'ahu ko falamma ja'a yayin da ya dawo kala sai manzo Allah ya ce da shi ma za ma'aka min alqur'ani me ka haddace na alqur'ani na farko dai kun ga a lokacin ba za a ce an haddace duka ba tunda qur'anin bai gama sauka ba da haka lokacin zaka samu wani ya haddace sura kaza wani ya haddace izu kaza ba dai cikakken mahaddaci domin qur'anin bai cika da sauka ba da haka sai dai ka tambaye mutum me ka haddace kala sai shi mutumin ya ce ma'i suratu kaza wa suratu kaza na haddace sura kaza da sura kaza a wata ruwayar ali imran da bakara wa suratu kaza addaha ma'ana ya faɗi surori wadda ya kidanya su waɗanda ya haddace kala sai manzo Allah ya ce iqra'uhunna ataqra'uhunna an zahari qalbik sai annabi ya ce kana iya karanta su da ka ma'ana haddacewa kai ba wai iya budewa kake ka karanta ba kala na'am sai ce e kala sai annabi ya ce da shi izhab to je ka qad mallaktuka ha bima ma'aka min alquran na mallaka maka ita da abin da ke tattare da kai na alqur'ani ma'ana na ba ka auranta amma da sharadi za ka karantar da ita waɗannan surori da ka iya har ita ma ta iya ko ita ma ta haddace in ta iya ko ta haddace to shi kenan ka biya sadakinta in kun yi yarjejeniya ta ce yanzu a ɗaura auren sai ka ci gaba da koya mata ka yadda ta yadda iyayenta suka yadda shi kenan in kuma iyayenta suka ce a'a sai an haddatar da itan ta iya to sannan sai a hada da walimar haddata ta da kuma walimar auren wannan ma duk yayi almuhim abinda ake so dai mu lura da shi shine sadaki ba dole sai ya zama me kuɗi ba kuɗi ba saboda ana iya samun lokacin da ɗan adam bayi da kuɗi amma kuma dan bayi da kuɗi ba yana nuna bai da amfani ba yana da wata mamorar kuɗin ne babu ko ba haka ba zai iya yiwa ba ka da kuɗi amma kana da kadara zai iya yiwa ba ka da kuɗi amma kana da ƙarfin aiki zai iya yiwa ba ka da kuɗi amma kana da wata fasaha da za ka iya koyar da wata sana'a to idan mutane sun fahimci rayuwa duk waɗannan abubuwan ai a madadin kuɗi suke domin daman dan me ake neman kuɗin ai don waɗannan abubuwan ne ko ba haka ba da haka idan an yi aure da wannan a shari'a musulunci ba a yi laifi ba matukar abin dai na halaliya ne matukar abin me halal ne yanzu kaga akwai mutanen da idan an je neman aure wajen su sai su ce a kawo kwalbar giya cikin arna kaga wannan ba za ka ce ba za ka je ka abin nan ko su ce to zo kai mana kiwon alade ka ce mu a shari'a mu ba ma kiwon alade ku kawo dai tumakai in tinkiya ce sai ka kiwata ko ba haka ba أخرجه البخاري إمام البخاري يفتد وانا حديث ياتين كتاب فضائل القرآن باب القراءة عن ظهر قلب باب ديك مغانا أكن كرنت القرآن دكا حديثي ميلمبا تتلي تقوز دا تسعين دا ترى حديث أنس حديث أنس أم مالك الله يكارا مسيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفره Allah ya ga alamar turaren angwanci a jikin Abdurrahman ɗan Auf wanda Abdurrahman ɗan Auf yana daga cikin muhajirun wanda suka hijira daga Makka suka koma Madina Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta hada ƴan uwantaka tsakanin ƴan Makka da ƴan Madina su ƴan Makka an koro su daga garin su an kwace musu kuɗaɗen su dan addinin musulunci dan su biyo Annabi su zo su yi addini na gaskiya to su kuma ƴan Madina sai suka yi bajinta su kuma sai suke ba su kuɗi su ba su gida su ba su komai don su kwantar musu da hankali shi wancan ya rasa wannan shi ma ya rasa wancan kwace masa aka wannan kuma bayarwa ya kaga kowa ya yi to wannan yasa sai manzo Allah yake hada tsakanin yan maka da yan madina bisa ga tsarin yan uwantaka idan mutum ya zo daga maka a matsayin bako sai annabi ya kalli wani dan madina sai ya ce to wane na hada ka da shi ku zama yan uwa hikimar haka shine duk wani abin da ɗan uwa yake wa ɗan uwansa shi kai za ka yi masa idan abin kuka ya taru ya faru da kai za ka taya shi kuka in abin farin ciki ya faru za ka taya shi biki da farin ciki domin duk ɗan adam yana buƙatar waɗannan yana buƙatar in abin bakin ciki ya same shi ka taya shi damuwa ko ba haka ba yana buƙatar in abin farin ciki ya same shi ka taya shi me murna to wannan shine yan uwantaka in abin taimako ya taso ka taimake shi to sai annabi ya rinka haɗa mutanen maka da mutanen madina irin haka to duk wani mutumin madina in an bashi mutumin maka aka ce gashi dan uwanka ne sai je ya raba gidan sabi ya bashi rabi ya raba gonar sabi ya bashi rabi ya raba rumfa kasuwar sabi ya bashi rabi saboda bajinta in suka raba din sai su ce zaɓi wanda kake so ba wai kai mai abin ka zaɓa wanda ba ka so shi kuma ya ɗauka ba ba haka suke ba to ta kai saboda tsabar ƙauna da son su girmama 'yan makka saboda ƙawancen da annabi ya ƙulla tsakaninsu mutum har yakan ce da mutum idan matansa biyu zan turo maka su su ku gaisa da sun gaisa kawai ka gaya min wacce ka fi so a ciki ko wacce kake so duk wacce ta yi maka ni kuma ko ita na fi so na haƙura zan sake ta in ta yi idda kai kuma ka aura haka suka rinka yi akwai wani da ya zo zai saki matarsa ya ce wance kin san dai ƙaunar da nake miki kaza kaza kaza ana kuka za a rabu ya ce to amma bakon annabi ne na fi fifita san annabi da soyayya duk duniya ya ce karki ɗauka zan sake ki ne don ba na son ki wallahi ina son ki amma na fi so wa ɗan uwana alheri sama da kaina wannan kuma shine cikar imani to abdurrahman ɗan au annabi ya ƙulla ƙawance tsakaninsa na ‘yan uwantaka da sa'adu ibn rabi al-ansari mutumin madina ne sai shi kirawo shi zai masa irin abin da mutanen madina suke yi na ya je ya raba gida ya bashi ya raba gona ya bashi ya raba rumfar kasuwa ya bashi ya turo masa mata ya zaɓo ce yake so ya saka ta idda ya aura sai abdurrahman dan auf ya ce a'a ni ba na bukatar wannan barakallahu laka fi ahlika wa malika Allah ya maka albarka cikin iyalanka da dukiyarka dullani ala suq nuna min hanyar kasuwa saboda shi abdurrahman dan auf manzo Allah ya masa addu'a ta Allah ya masa albarka cikin kasuwancinsa dan kasuwa ne da haka shine irin abin da mutane suke masu hausa suke cewa mai arziki ko akwara zai sai da ruwa duk inda ake kakar abu da kasantuwarsa bai da kima bai da daraja amma abdurrahman dan awak in ya shiga wannan wajen ya dau wannan abin sai abin yayi daraja a hannunsa saboda albarka addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan kwana kaɗan yayi a Madina sati ko ƙasa da haka ko sama da haka da kaɗan kawai sai ya dawo annabi daga zuwan sa fa bako annabi ya ce aje a taimake shi amma kawai sai gashi ya dawo da shiga irin ta angwaye domin tun a zamanin annabawa su angwaye daban suke da hanga ango ake gane shi ba irin yanzu ba ma kaga ango yana dan wuya kamar ya auri mayya amma a da diyyar ango a turarensa ma ana gane shi tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai turaren da kawai da kaji kanshinsa ka san mutum ango ne dan ba a barin wani ya shafa irin wannan turaren sai ango to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga alamar angwanci a tare da shi ko ya ji kanshin turaren angwaye wasu malaman suka ce a'a shatin jambaki ya gani a kumatinsa yanzu kawai a ganka ka fito ga shatin jambaki ɗas a kumatinka me kenan ai kaga ba za ka ga wannan a a jikin gwauro ba ko to manzo Allah yana gani sai ya tambaye shi ya ce me zan gani haka shine ra'a asara sufra ya ga alamar angwanci ko turaren angwaye ko wani shatin abu a jikinsa da ke nuna cewa lallai yanzu yana da aure sai annabi ya ce ma ha za mu yi wannan kala sai ya ce da annabi inni tazawwajtu ra'a ni na auri wata mata ne ala wazani nawatin min zahab na bata waɗansu abubuwa duwatsu haka na zinare kalmar nawa ƙwallon dabino kenan inna allaha falikul habbi wannawa kwallon dabino shine nawa to da haka mutanen da sukan narka zinare sai su cuccura shi kamar kwallon dabino kwadaga kwadaga an gane ko to wannan duk zinare curi daya zaka ji yana da kuɗi mai yawa abdurrahman ya zo a bako amma cikin kankanin lokaci har ya yi kuɗi har ya aure kuma ya ba da sadaki mai yawa wazini nawatin min zahab zinare mai nauyin ƙwallon dabino wanda zinare ne mai tsada kwarai da gaske mahalli shahid anan abin lura da kyau anan shine annabi an ɗaura auren sahabinsa a garin da yake amma ba a gaya masa ba saboda fahimtar rayuwa amma yanzu wani aboki ne kai aure baka gaya masa ba kun daina magana ai baka mutunta shi ba ai kaza ai kaza ba haka bane ba sauƙaƙa ma rayuwa ake so a yi ko wani malami ne kai aure bai ka gaya masa ba sai ya shiga damuwa ko wani to duk dai wannan abu ne wanda yake yana daga cikin abin da ke wahalar da mu saboda ba mu fahimci rayuwa ba shi aure kullum a cikin yin sa ake yi yanzu kai idan ka bude kofa ka kace duk aure sai an gaya ma kuma an gaya ma sai ka je to kenan kullum baka zaune kullum a yawan daurin aure kake da haka mutanen da tun daga kan annabi da sahabbai ba su ɗauki rayuwa haka ba in ka samu dama fardu kifaya ne duk jama'ar da za a tara a wajen ɗaurin aure in ta kai miliyan mutum biyu suke wakilta an gane ko shaidu biyu kaɗai bayan waliyi sun isa su ɗaura aure duk adadin da ya hau sama da wannan mutane biyan duk taron tsuntsiya ne ba shara biyun nan sun isa ba wani lada da ake samu don taron aure yayi yawa ba wani lada a wannan kamar yadda kuma babu zunubi don adadin bai yi yawa ba ba wani fifiko da auren da mutum dubu suka daura da auren da mutum biyu suka daura duk sunansa mai aure daidai da daidai ba wani fifiko ba irin taron jam'i ba ne ba da haka mu ɗaukar wa kanmu rayuwa da sauƙi kada mu rinka damun kanmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi wa Abdurrahman dan Auf faɗa dan me zaka yi aure baka sanar da ni ba ashe ma baka mutunta ni ashe ma ka raina ni annabi bai ce haka ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kale yace da shi barakallahu laka Allah ya maka albarka awlim walau bisha to kuma kai walima koda da akuya ɗaya ne to kaga cewa kai walima koda da akuya ɗaya ne ya nuna abdurrahman mai kuɗi ne talaka ne zaka ce masa ya yi walima ko da akuya ɗaya ya shi ko da kaza ba zai iya ba da haka wannan yana nuna maka abdurrahman ɗin mai kuɗi ne annabi ya san a matsayin kuɗin da abdurrahman ɗan auf yake da shi wa- a- a- akuya ɗaya ba komai bace a arzikinsa an gane ko da haka shine manzo Allah ya ce da shi aulim walau bisha mahalli shahir kun ga a wancan hadisin na farko sadaki ɗan kaɗan ne amma rasa kuɗi sai dai me sai dai wani aiki amma a nan kuma sadakin fa mai yawa kuɗi ne na zinare ma da ka shi ka'idar rayuwa idan mutum yana da kuɗi ko nawa ya bayar na sadaki musulunci bai hana ba Allah ya sanya albarka in kuma talaka ne fa to sai ya bayar gwargwadon halinsa amma ba yi da kuɗi nan take a yi masa bashi daga baya ya biya kowa Allah ya san gwargwadon matsayinka gwargwadon samunka kuma ya halatta maka abin da za ka yi idan ka ce sadaki kare wuce dubu goma to wani a wajensa dubu goma ma kaya ce in ka ce sadaki kare wuce miliyan ɗaya wani a wajensa miliyan ɗaya kamar naira biyar ce a wajenka ba ta ma kai ba an gane ko so da haka dai kowa gwargwadon damarsa gwargwadon ikonsa gwargwadon samunsa ake so ya hidimarsa ya yi ɗawainiyarsa fata dai shine Allah maɗaukin sarki ya yi albarka ya sa a zauna lafiya kuma ya sa a samu zuri'a ɗaya ba أخرجه البخاري إمام البخاري يبتدى وانا حديثي أشكين كتاب النكاح باب كيف يدعى للمتزوج yadda ake yi wa wanda ya aure addu'a duk mutumin da ya aure mu al'ada sai mu ce Allah sanya alheri Allah ba da zaman lafiya ko to ɗaya ne da barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin waccan da larabci wannan kuma da Hausa sakon ya isa ana nuna min lokaci yayi sai mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah ba da lada